فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا متى yau 24 ga watan Rajab shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shi ya dace da 13 ga watan 1 shekara 2026 shekara miladiya za mu ci gaba da karatu ‘yan uwa insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatis salah wallafar ashek Muhammad Salih al-Uthaymin alaihi rahmatullah akwai wasiya da mutum biyu suka bani na karuwa da suka samu tayuwa na dan sha'afa ne ban ga yawa uwa a kasa su a cikin addu'o'i na alkhairi ba akwai ɗaya daga ciki ya samu ya mace ya sa mata suna Bilqis ɗaya kuma ya samu namiji ya sa masa suna Harun dai mu ne musu addu'a da fatan alkhairi Allah ya musu albarka Allah ya raya su akan sunna da kuma yassari abin da za su hidima da shi dan uwa idan ba a manta ba a jiya mun tsaya ne a arkanus salati wa wajibatuha wanda mun tsaya ne a gaba ta hudu daga cikin rukunin sallah bayan mala ya kama guda uku na farko shine tsayuwa na biyu takbiratul ihram na uku kuma karatun fatiha na hudu mala yace arrabi'u na hudu arruku'u shine ruku'i ruku'i ɗaya ne daga cikin rukunin sallah waɗanda idan babu su sallah ta lalace لقوله تعالى saboda faɗin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani irka'u wasjudu ku yi ruku'u ku yi sujjada wa liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda kuma faɗin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi lirrajuli allazi asaa fi salatihi game da mutumin nan da yake munanawa a cikin sallarsa ولم يسلها على وجه التمام بايا yin sallah a bisa fuska mafi cika yadda annabi ya koyar annabi ce da shi marka sannan kai ruku'u hatta tatma'inna raki'an har sai ka nutsu a cikin ruku'inka wannan shi nuna mana lallai ruku'u ɗaya ne daga cikin rukunan sallah waɗanda shi ruku abu biyu yake bukata na farko ka yi shi yadda annabi ya koyar sallallahu alaihi wasallam na biyu kuma ka yi shi a nitsi ko da ka yi shi yadda annabi ya kori sai ka nitsu kuma waɗannan abubuwan guda biyu gaba ɗaya dole ne idan ka ba ɗaya ruku'u bai ba idan mutum baya tsaye da gadon bayansa ya yi ruku'u sosai ruku'unsa bai ba haka nan idan babu nutsuwa kwata-kwata a cikin ruku'insa shi ma ruku'insa bai ba wanda kuma duk ruku'insa bai yi ba a cikin sallah sallarsa ba ta ba Allah ya kiyaye malai ce alkhamisu abu na biyar daga cikin rukunan sallah arrafqu min ruku'i shine dagowar daga ruku'i shi ma ƴan uwa wannan rukuni ne dagowar da zaka yi sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd ka tsaya din nan kai addu'a shi ma wannan rukuni ne dole ne sai mutun ya nutsa a wannan tsayuwar inda mutun yana tasowa ya koma kamar yadda zaka ga wasu suna yi da mutun ya taso ya koma bashi da sallah ko shakka babu wannan ba sallah ba dole ne sai ka tsaya ka nutsu a wannan tsayuwar taka sannan sai mutum ya tafi zuwa sujjada liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam lil musii fi salatihi saboda fadin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ga mutumin nan da ke muna na sallarsa annabi ya ce masa thumarfa sannan ka dago daga ruku'unka hatta tatma'inna qa'iman har sai ka nutsu a tsayuwarka tsayuwar da kake ciki sai ka nutsu sannan idan zaka tafi sujada sai ka tafi sujada as-sadisu rukuni na shida as-sujudu ita ce sujada ita ma rukuni ce daga cikin rukunan sallah ɗan uwa bi qaulihi ta'ala saboda fadin Allah madaukakin sarki da ya fada ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ku wadanda kuka yi imani ku yi ruku'u ku yi sujada wannan umarni ne daga Allah subhanahu wata'ala wanda dole ne masallaci yayi su barin su a barin sallah ne wali qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam lil musii fi salatihi haka nan kuma saboda faɗin da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yayi ga dai wancan mutumi da ya sallah mara kyau ya munana ta annabi ya ce masa sun masjud sannan kai sujjada hatta tatma'inna sajidan har sai ka nutsu a cikin sujjadarka ita ma ka yi ta yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi ta alhamdulillah duk mun kwatanta yadda ake sujjada yan uwa ko yawwa mutum ya yi ta a bisa hai'ar da annabi ya koyar sannan ka nutsu a cikin ita sujjada idan mutum yi haka insha Allah ta'ala sujjada ta cika sallah ta yi kenan as-sabi'u rukuni na bakwai daga cikin rukunan sallah al-julusu bayna sajadataini zama tsakanin sujjada guda biyu wannan zaman da za ka yi daga sujjada ta farko ka ɗago ka zauna ka yi tasbihi gwargwadon yadda annabi ya koyar sallallahu alaihi wasallam sannan ka koma sujjada ta biyu shi ma wannan rukuni ne ma'ana shi ma kaga wannan yadda wasu suke da mutum ya ɗago ya koma shi ma wannan mutum ba shi da sallah yan uwan aka ce mutum ba shi da sallah ba sallarsa ba ce ba sallarsa ba ce ba kwata-kwata da ita da babu duk ɗaya ne shine abinda shine abinda wannan ibarar take nufi mutum bashi da sallah dan haka annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ga yawo shi wannan mutumin da muke ta maimaita sunansa sunansa na asali shine Khallad bin Rafi'i Khallad dan Rafi'i shine annabi yazo ya tarar da shi a cikin masallaci yana sallah annabi ya kalle shi ya kalle irin sallar da yake sallallahu alaihi wasallam sai da ya gama sallar ya taso yazo dan annabi ya ce assalamu alayka ya rasulullah annabi ya ce masa wa alaikum salam amma je ka ƙara sallah wannan sallah bace ba haka annabi ce masa je ka yi sallah irji fa salli je ka yi sallah fa innaka lam tusalli dan ba sallah kai bai yanzu to wannan me yake nufi sallah babu ita fa kenan gaba daya to malamai suka ce in ka kalli abin da annabi ya gyara masa shi sa ake ta kawo waɗannan abubuwan a cikin hadisin sa duk abin da annabi ya gyara masa zaka waɗannan abubuwa ne ruku'u daidaita a ruku'u daidaita bayan dagowa daga ruku'u tafiya sujjada daidaita a cikin sujjada haka to su ne yake su ne yake da matsala a kansu shi sa sai annabi gyara masa su dan uwa ana fata an fahimta shi sa kaga galibi daga cikin hadisi ma yake daukowa ya kawo mana yace kamar yadda annabi ya faɗa a cikin hadisin mutumin da ke muna na sallarsa saboda sallarsa abinda annabi ya kalla abubuwa ne da idan mutum ya bar sallar sallarsa ta lalace to shi sa dole ne mutum ya lura da waɗannan galibi zaka ga wasu in sana sallah idan mutum ya dago daga zaman daga sujjada ta farko da ta biyu nan ko zama ba yayi wani kafin ma duwawun sai ta gama kasa ya taba ya gama taba kasa ya koma ta biyu to wannan ba sallah yake ba tsakani da Allah in aga irin wannan sai a masa nasiha a masa gyara kuma ta hanyar da ta dace domin ya ya gyara as-saminu لقول الرسول صلى الله عليه وسلم saboda faɗin annabi tsira da aminci sa'ar tabbata a gare shi lil musii fi salatihi da dai wannan mutumin da ke muna na sallar sa annabi ya masa samarfa sannan ka dago daga sujjada hatta tatma'inna jalisan annabi ya ce har sai ka nutsu a zaman da kake yi tsakanin sujjada da sujjada at-tasi'u rukuni na tara at-tashahhudul akhir a as-sujud sani afamin ne ko الثامن نتقص السجود الثاني سجدة تبيو داما سجدة تفرقو دا تبيو دكا نوس متين سدا دو واتش كبري أسكن صلى صلى بتيبا لأنه لا بد في كل ركعة من سجودين ما ليتي سبو دبا مكوا دولني أسامو سجدة غدابيو أقوة ركعة حكا أبن حكا أبن يكسنتي لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته saboda abin da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa ga mutumin nan da ke munanawa a cikin sallarsa annabi ce masa sallallahu alaihi wasallam masjud sannan kai sujjada hatta tatma'inna sajida har sai ka nutsu a cikin sujjadarka ba'ada an zakara qawlahu bayan ya ambaci faɗin sa thumma rafa hatta tatma'inna jalisan bayan annabi ya ce masa sannan ka ɗago daga sujjada ta farko har sai ka nutsu a zaune sai annabi ce sannan ka ƙara sujjada ma'ana ƙarawa kenan ba ta farko ba kaga wannan ana bayani akan sujjada ta biyu ba ta ɗaya ba at-tasi'u rukuni na tara at-tashahhudul akhir ita ce tahiyya ta ƙarshe tahiyya ta ƙarshe ita ce wacce malamai suka haɗa akan cewa ita ce wajibi wasu sun ɗauke ta a matsayin wajibi sun ɗauke ta a matsayin rukuni wanda shi dan malam Uthaymin ya kawo ta a matsayin mai rukuni daga cikin rukunin sallah bi qawli ibn mas'ud radiyallahu anhu saboda fadin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda yace kunna naqulu fi salati qabla an yufrada at-tashahhud malam Abdullahi dan Mas'ud yake cewa mun kasance muna fada da a cikin sallah kafin a farlanta tahiyya me suke cewa shine suna cewa assalamu ala rasul assalamu ala jibrila assalamu ala mika'ila suna ambatan sunan mutane to da Allah da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koya musu tahiyya in ka ce assalamu alayka wa ala ibadillahi salihina ididdigo sunan nan da suke ga kowa ya shiga cikin kenan ko sai suka daina wannan ididdiga to abinda mahallin shahid a cikin hadisi shine qabla an yufrada at-tashahhud kafin a farlanta mai tahiyya sai nuna tahiyya mai ce ce farilla ce kenan ina fata an fahimta to shine gabar da malai dauka malai ce fadalla haza sai wannan yayi nuni akan cewa an ala anna tashahuda fardu a bisa cewa tahiya ita ma tana daga cikin abubuwan da suke tilas wajibi sai mutum yayi su kafin sallarsa ta cika al'ashiru mas'ala ko kuma rukuni na goma daga cikin rukunin sallah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam fit tashahhud al-akhir shine salati wa annabi kira da abinci tsara tabbata a gare shi a tahiya ta ƙarshe sai mala yace hadha al-mashhur min madhhab al-imam Ahmad wannan shine abin da yafi shahara a cikin mazhabin Imam Ahmad dan Hanbal wanda shine abin da muka karrara muka tabbatar a lokacin da muke bayani akan salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko muka ce Imam Shafi'i alaihi rahmatullah shi yana gani cewa lalle zaka yi salatin Annabi a tahiya ta farko da tahiya ta biyu haka ne yawwa yayin da wasu malaman suka ce tahiya ta biyu ita ce zamto dole ne tilas wajibi kai wanda mun kawo hadisin da ke nuna cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya zauna a tahiya ta farko takaitawa yake gwargwadon kamar ya zauna akan wani abu mai zafi haka yana yin sauri ya tashi in ka kwatanta da yadda yake dadewa a tahiya ta biyu wannan shine mazhabin imamu ahmad dan hanbal shine kuma abin da da yawa daga cikin malamai suka tafi akan sa da yawa daga cikin malamai suna gani cewa inda mutum zai yi sallah gaba ɗaya ya gama bai yi salatin annabi ba shi ma sallarsa bace ba yan uwa fahimta da kyau ka yi sallah ka gama tahiyyarka ta ƙarshe yanzu misali da muka sallar asubahi mai raka'a biyu kawai to tahiyyarka ta ƙarshe sai ka karanta iya tahiyya kai sallama sallah ka bace ba ina ba ta an gane dole sai ka yi me sai ka yi salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda abubuwan guda biyu aka haɗa إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لكن تهيا كاي سلما كاتي السلام عليك أيها النبي فإنا سلاتي إنا سلاتي shine ai sabai suka ce ya rasulullah mun san yadda muke maka sallama salatin ya zami maka da a cikin sallah ne ai sai annabi ya koya musu to idan kai sallama wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma ka dawo kai salati yau wato sallah ta cika kenan cif shi kenan idan za ka ƙara da waɗancan abubuwan ka ƙara sannan kuma sai ka yi sallama Allah maɗaukakin sarki ya samu dace malai ce alhaji ashara rukuni na goma sha ɗaya a tartibu bainal arkan shine jerantawa tsakanin rukunai waɗannan rukunan da muka faɗa tun daga na ɗaya har zuwa nan to shi ma ɗaya daga cikin rukuni ne ka jeranta su misali sai ka fara zuwa da kabbarar harama haka ne sannan sai ka karatun fatiha sai ka fara yin ruku'u sannan za ka yi sujjada inda mutum zai tafi sujjada ya dago ya ruku'u agar sallah ta lalace sallah bace ba to jeranta suka yi su a jere yadda suke shi ma wannan rukuni ne mala yace alqiyamu farko tsayuwa sai ka fara tsayawa thumma ruku'u sannan ayi ruku'u thumma raf'u minhu a dago daga ruku'u ثم السجود أي سجدة ثم الجلوس بين السجدتين sannan mutum ya zauna tsakanin sujada guda biyu ثم السجود sannan mutum ya sujada ta biyu falau bada bi sujudi qabla ruku'i malai ce da mutum zai fara da sujada kafin yayi ruku'u lam tasihha salatuhu sallarsa bata inganta ba li'annahu akhalla bi tartib saboda ya bata tsarin jerantawa saboda ka sallah bata yi ba الثاني عشر ركني نقوم شابيو الطمانينة في الأركان نutsuwa a cikin rukunai nutsuwa a cikin rukuni yan uwa nutsuwa a cikin kowanne rukuni shi ma menene shi ma a rukuni ne a cikin sallah shi sa na gaya muku a cikin ruku'i abu guda biyu ake bukata da nutsuwa da me da yin ruku'un daidai ita ma sujjada dole ne a yi nutsuwa samu nutsuwa kuma a yi ruku a yi sujjada daidai dole ne idan mutum ya bar ɗaya daga cikin sallah ba ta yi ba saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga wani mutum yana yin sallah ba tare da cikakken ruku'u ba baya miƙar da gadon bayan sa yadda ya kamata annabi ya ce da wannan zai mutu a haka da ya mutu ba akan addinin annabi Muhammad ba tsira da aminci tsara tabbata a gare shi malam albani ya kawo shi a cikin sifatin salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam kaga mai ja masa rashin daidaito a cikin ruku'insa to nutsuwa mutum ya samu nutsuwa cikakkiya shi ma tilas ne yan uwa dole ne a cikin sallan mutum malai ce liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam lil musii fi salatihi saboda fadin annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ga mutumin nan da ke munanawa a cikin sallarsa annabi ya ce masa summarka sannan kai ruku'u sai annabi ya ce masa hatta tatma inna raki'an har sai ka nutsu a cikin ruku'inka abubuwa ne guda biyu kai ruku'u kuma ka nutsu a cikin ruku'u sun marfa sannan ka ɗago hatta tatma inna har sai ka nutsu a tsaye sun masjud hatta tatma inna sannan kai sujjada har sai ka nutsu shi ma shi ma lai ce wa tsumani na tu abinda ake kira da nutsuwa أن يسكن الإنسان في الركن حتى يرجع كل فقار إلى موضعه شين متين ينسو يسامو نسوا أسكر ركني لأسكر ركنا سلا دك أبنى كذا أنسي ركني ني ولله ne mutum ya samu nutsuwa komai kankantarta har ta yadda kowanne alfaqar alfaqar sune wannan kashin gadan baya su ake cewa musu faqar spinal cord waɗannan kasusuwan wannan kasusuwan na gadon baya wanda ya fara daga jikin daga cikin ya fara ya tafa can ƙasan baya kusan za ku gansu yadda suke a rarraba suke ko amma kamar akwai wata majina ne ko menene da suke ɗan ƙoƙarin da yake ƙoƙarin sawa idan mutum zai juya ko zai abu su taimaka wanda idan mutum ya fara tsufa waɗannan waɗannan ɗan giris-giris ɗin ya fara cinyewa sai ga mutum kuma yana yana ta ciwo yanzu mutum yana yaro sai ga zai iya bendin ɗin jikinsa duk yadda ya ga dama amma mutum ya fara girma fa saboda waɗannan giris ɗin na jiki sun ɗan fara cinyewa sai a fara samun matsala to waɗannan ƙasusuwan na bayansa ai gida-gida ne gida-gida ne haka suke kusan yadda suke faɗa sun ce sun kai kudan kusan talatin da uku a bayan mutum daga nan ɗinsa zuwa ƙasarsa to gida-gida ne haka suke a rarrabe suna taimakawa wajen juyawa da abin da ya kamata ka to idan kai haka su suke baka dama kai haka inda a ce a tsaye suke kamar sanda zaka iya juya ba zaka iya juya ba to saboda suna da joint tsakanin su zaka iya lankwasar da bayanka to idan ka lankwasar da bayanka ka dago ana so ta yadda kowanne zai koma jikin dan uwansa yadda yake ya haɗi dan uwan fahimta to su ne fakar idan mutum ya idan mutum ya sujjada haka ake so su ma idan mutum ya ɗago su ma haka ake so kowanne ya koma inda yake ya balansin shi kenan sai mutum ya ci gaba da rukunin da yake gaba malai ce qala ulama'u malamai suka ce wa hiya sukun wa in qalla abinda ake nufi da nutsuwa shine mutum ya samu nutsuwa komai kankanta ta yadda waɗannan kasusuwan kowanne zai iya komawa jikin ɗan uwansa ba daga mutum yayi aiki ya dawo ba wannan babu nutsuwa a ciki kwata-kwata faman lam yatma'inna fi salatihi malai ce dukkanin wanda bai samu nutsuwa a sallarsa ba fala salata lahu ba shi da sallah la salata lahu ba shi da sallah kwata kwata walau salla alfa marratin malai ce ko da zai sallah sau dubu wannan sallah bace ba a wajen Allah dai subhanahu wata'ala tunda kana yin sallah ne ai dan Allah ya gani ya karba ya baka lada ko to ba ta ba ta ba sallah bace a wajen Allah eh me yasa saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ya ce irin wannan sallar da mutum ya yi ba sallah ba ce kuma dama annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ba shine jakadan Allah ba ba shine yake faɗan sakon Allah ba to shi ya gaya maka irin wannan abin da kai Allah baya so to naka sallah ba ce ba wa bi hadha na'rifu khata'a ma nushahiduhu min kathirin min al-musallina bala ce to da wannan ne za mu gane kuskuren da muke gani a wajen da yawa daga cikin masallata min kaunihim la yatma'innuna wala siyama fil qiyam ba'da ruku'i malai ce kasancewar su zaka ga ba sa nutsuwa musamman a wajen tsayawa da ake bayan ruku dama waɗannan guraren gaskiya an fi samun matsala sosai dagowa daga ruku'u daga tasowa daga sujada ta farko zuwa ta biyu wannan ba kowa yake samun cikakkiyar nutsuwa a wajen ba eh musamman waɗanda suke sallah su su kadai wanda kuma sallar ba koyanta suke a makaranta ba kawai da sun taso sun ga ana yi ne Allah ya samu dace malai ce wal julusu baina sajadataini da kuma zaman da ake tsakanin sujjada guda biyu shi ma wannan ana samun matsala a wajen sosai fa innaka tarahum qabla an ya'tadila al-insanu qa'iman malai sai zaka gansu kafin ma mutum ya gama daidaita a tsaye idan ya dago daga ruku'unsa idza huwa sajidun kawai sai ya ganshi ya tafi sujjada sami Allahu liman hamida kaman ma bayan sai ga miƙewa kawai ya koma kaga wannan dan uwaye ba sallah kake ba wallahi wannan ba sallah bace malai cewa qabla an ya'tadila jalisan hakanan lokacin da ya dago daga sujjada farko kafin ya gama daidaituwa a zaunan ma kamar yadda na faɗa ɗazu idza huwa sajidun sai ganshi haya ta sujjada ta biyu wa hadha khata'un azim malai ce kaga wannan kuskure ne kuma babba falau sallal insanu malai ce inda mutum zai salla ala hadha alwasfi irin wannan siffa da muka siffanta alfa salatin salla dubu duk irinta malai ce lan tuqbal minhu ba za a taba karba masa irin wannan sallan ba li'anna annabiyya sallallahu alaihi wa sallam saboda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi qala lil ladhi lil rajul alladhi kana yakhillu bi tumaninati ya gayawa mutumin nan da yake samun tasgaro a nutsuwa a sallarsa annabi ya ce masa faja'a fa sallama yazo wa annabi sallama ala annabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu annabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da shi irji fa salli fa innaka lam tusalli kamar yadda muka ambata wa hadha yadullu ala anna man salla salatan sai wannan nuna mana cewa lallai dukkanin wanda yayi wata irin sallah akhalla fiha bi shay'in min arkaniha aw aw wajibatiha wanda ya bar wani abu daga cikin rukunan sallah ko ya bar wajibanta ala wajhi a'am ala wajhi a'am abisa fiska gamammiya فإنه لا صلاة له تصلى سبتيبا بل ولو كان جاهلا في مسألة الأركان ما ليتي كي mutum ko da bai san yadda ake sallah ba jahilin sallah ne a matsaloli na rukunai ya bar su to bai sallah ba sallarsa ba ce ba ana ka gano wannan saboda shi wannan mutumin da annabi ya koya masa sallah ai bai sani ba ƙarshe da annabi ya ce masa koma kai sallah ba kai sallah ba da suka haka sau uku sai ce rasulullah wannan shine quraba ladin iya sallah iya abin da zan iya yi kenan na sallah yace ya rasulullah allimni koya min sannan sai annabi ya koya masa ina fata an fahimta ai inda a ce sallar ta yi sai annabi ya ce to tunda baka sani ba shi kenan amma mai annabi ya ce masa ba kai sallah ba kuma kai sallah ina fata an gane saboda haka in dai rukunai ne ko mutum bai sani ba sai ya kokari saboda shi jahilci yan uwa ba uzuri bane ba fahimta da kyau jahilci ba uzuri ba ne fas'alu ahalar zikiri in kuntum la ta'lamuna haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ku tambayi ma'abota sani ma'abota ilimi ma'abota ambato in ku ba ku sani ba tunda Allah madaukakin sarki ya ce ka je ka tambaya me yasa ka baka je ka tambaya ba ibada da take mafi girma mafi tsada a wajen musulmi in ka dauke kalmatai shahada babu kamar sallah to saboda Allah dan uwa ce kana sallah ba tare da ka koyi ta ba tsakani da Allah yanzu aka tambaye ka aka ce ina ka koyi sallah a ahalari a shimawi izziya risala sifatin salati nabi ina ko kawai ka taso ne kaga ana sallah kai ma kana yi kaga wannan akwai hadari eh ibada kamar sallah kamata ya ce ka koye ta kai tsaye daga bakin malam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce kaza a sallah ya ce kaza ka koye ta daidai wa daida saboda ka jahilci abin da ya shafi ibada yan uwa ba uzuri bane Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Malai ce fa innahu la salata lahu ko da bai sani ba duk da haka ba shi da sallah. Arrabi'u rukuni na ƙarshe at-taslimu shine yin sallama. Was-sahihu anna at-taslimataini Malai ce abin da yake ingantacce taslimataini sallamomi guda biyu da ake bangaren dama da bangaren hagu. Kiltahuma ruknun dukkanin su guda biyun su su biyun ce abin da ya fi inganci shine shine dukkanin su rukuni ne sallama ta farko assalamu alaikum rukuni assalamu alaikum rukuni wanda wasu daga cikin malaman fiqh su suna gani cewa sallama da ita gaba ɗayan ta ma wajibi ce ba ba ta kai matsayin rukuni ba fa innahu malati wa annahu la yajuzu ayya yakhilla bi wahidatin minhuma baya halatta ga masallaci ya bar daya daga cikin waɗannan sallamomi guda biyu da ake la fil fardi wa la fil nafli ko a cikin sallar farilla ne ko a cikin sallar nafila ne dukkanin su baya halatta mutum ya bar su dan uwa abinda nake so a fahimta shine mas'aloli da malamai suke kawa na rukunan sallah da wajiban sallah da sunnonin sallah da makaruhan sallah dukkanin su ƴan uwa masail ne ijtihadiyya an fahimta yan uwa ba ba masail ne gaba da za ku ga muttafaqun alaiha duk malami sun yi da akan su ba kowanne malami akwai nassin da yake dauka sai ta karkashin nassin ya fitar da hukunci kaza akan wata matsala kaza rukuni ne ko wajibi ne shi yasa in ka dauki wata matsala sai kaga wata mazhabar sun ce abu kaza wajibi ne wata mazhaba kuma sai su dauke sai su kai shi matsayin rukuni ma gaba daya haka ne masail ne ijtihadiyya kowanne malami yakan kalli nassin da ya dogara da shi ne wajen fito da hukunci shi ta waɗannan abubuwan da malam ya kawo yanzu ka koma littattafan mu na malikiya sai kaga akwai wasu abubuwan da sabanin waɗannan haka ne malam ya ce wasu daga cikin rukunin ne amma kuma sai ga wasu daga cikin malikiya wajibai ina fata an fahimta to masail masail ne ijtihadiyya shi ta tun a baya nake ga muku cewa su sabon manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi kawai babban abin da suke kallo shine annabi yayi aiki sai su aikata an gane ba rawarsu da cewa abu kaza wajibi ne sunna ne musabi ne a'a manzon Allah yayi kira da aminci tsar tabbata a gare shi zance ya kare kawai za su je su ta aikin su ne kawai shi ne nace muku ana kokarin gano rukuni ko wajibi ko kaza dan wajen hukunci idan ka samu matsala akan sa kaga idan rukuni ka samu matsala akan sa ka san menene matsayin sallarka ko to a lokacin ne kuma malamai sai su shigo sai a ta ijtihadi eh kaza ni ina gani rukuni ne saboda abu kaza Allah madaukakin sarki a cikin alƙur'ani ya ce ya ayyuhal ladina amanu rak'u wannan umarni ne kai tsaye misali alula ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsulu wujuhakum wa aydiyakum wannan haka duk suna ɗaya daga cikin abubuwan da idan baka wanke su ba a cikin sallah sallar ta lalace haka da sauransu to haka malamai suke istinbatin hukunci su fito da su saboda kada ka damu dan kaga wasu anan a matsayin rukunai a can kagan su a matsayin wajibi babu kuma insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace a nan za mu dakata kuma insha Allah ta'ala sati mai za mu tashi wajibat zuwa abin da ya sawaka abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am gaskiya ne zai iya yi bayan ya je ya shiga banɗaki saboda ita wannan addu'a annabi galibi na yin ta ne idan ya fito ya kalli sama ba a cikin ɗaki ba kamar in ya kalli sararin samariya sai karanta inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman zuwa ƙarshe galibi yana karanta ta ne a waje idan ya kalli sama saboda ka zaka iya yi bayan ka fito ko ka shiga banɗaki ko abin da ya kama da haka sai ka karanta ta a lokacin yayi insha Allah ta'ala amma lokacin da mutum ya mike sai ya karanta addu'a tashi daga bacci ne alhamdulillahi alladhi ahyana ko ba'da ma matana wala himmi shu ko ɗaya daga cikin addu'o'in da suka tabbata na tashi daga bacci sai ya karanta ta in ka tashi kuma karfata sai ya karanta wannan din di yayi insha Allah ta'ala Allah ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am gaskiya ne li utamma bihi ba gaskiya ne eh wani liman yana da sauri zaga kafara yake sai sallah wani kana tsakiya wani ka kusa a lokacin da ya sallar malam wani umarnin za ka to abin da yake cewa shine batun yin salati a ƙarshen tahiya wasu limaman suna da sauri galibi kafin ka gama tahiya sun yi sun yi sallama masu ballatana ma kai salatin annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wannan shine bayanin da muka yi kwanakin baya wanda malam ya dan ji hankali ko eh malam yayi bayani a cikin littafin lokacin da muke bayani akan addu'o'in da ake karanta bayan tahiyya yace irin wannan kaga dole ayi wa malamai da limamai fadakarwa a ja hankalinsu su tsoron Allah madaukakin sarki waɗannan mamu da suke bayan su amana ce Allah madaukakin sarki ya ba su haka ne ko saboda haka yadda sallar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta gudana su ba wa mutane dama su yi sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka yadda aka ce ayi tahiyya ayi salati a nemi tsari daga abubuwan nan guda hudu limami yayi dan yayi shi ma dan ya ba mutane dama su to idan ka samu akasin hakan kuma wanda shi babu ruwansa kawai in yi tahiyya ma wani kawai zai ma sallama ne da sauransu sai ya tashi to kayi kokari ko da a gurguje ne kai salatin kai sallama eh kada ya kasance dai akwai tazara tsakaninka sosai da limam amma ko da a gurguje ne kai salatin shikenan kai sallama domin ka fita daga wannan rikici Allah madaukakin sarki ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am ya fi kama da tsortawa gaskiya yace wanda a malamai suna cewa wanda bai je ya koyi sallah a wajen malami ba ko ya sallah ba shi da sallah to wannan abu ne guda biyu idan mutum bai je ya koyi sallah a wajen malami ba to amma maybe ko babansa ko wansa ko wani ya iya sallah sai ya ga yana yi aikace ya koya masa kaga wannan in yi sallah tayi ko ba ba tayi amma mutumin da bai je wajen malamai ya koyi sallah ba sannan bai koya a wajen wani ba kawai je yake yin ta yadda ya ga dama kaga wannan ba shi da sallah inda zai yi sallah ya bar abubuwan da suke na tilas na rukuni na wajibi wanda dole ne sai an yi shi bai yi su ba ba shi da sallah saboda haka magana dai ba ta ba magana ce ta annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi amma za ka lita fuskoki duk mutumin ka'ida shine duk mutumin da bai iya sallah to ba shi da sallah duk mutumin da bai iya sallah ba shi da sallah in ko ka iya sallah to shikenan Allah da an kai sallah Allah Allah madaukakin sarki zai karba babban dai abin shine mutum yayi komai ala basirati duk abin da yake na addinin ka ne yadda kasancewa abubuwanka na duniya kana kokari ka je ka nemi shawarar wannan duk abin da ya taso maka in dai yana da muhimmanci a wajenka sai ka bi masana wani ya fi ni sani akan abu kaza ko sana'a kace da kake yi abu kaza zan yi wani ya fi ni sani dan na gyara sana'a ta wani gobe ya gani ya ƙara kira zaka nemi shawara to ina gani bai kamata a ce addinin musulunci shi muke hawan kawara haka duk abin da ya gina addini yanzu wani bai taɓa yin abin da ya shafi wani bangare na addini ba yanzu wani aikin hajji zai je wannan shekarar zai je aikin hajji bai taɓa yin aikin hajji ba kuma yana nan bai san komai daga cikin aikin hajji ba kuma baya koya kawai in yaje zai gaya mutane suke shi ma zai rinka yi a yana yin ruhu shi ma ya bi su a tafi nan ruhu shi ma ya bi su ya je a tara kuɗinsa kawai ya dawo kaga addini ake haka ba ƴan uwa ana ana haɗa bitoci da ake zuwa yi wa alazai a koya musu amma wani wallahi ba zai je ba kuma ya biya kuɗinsa masu yawa fa miliyoyin kuɗi ya ɗauka ya bayar amma ba zai je ba to kaga wannan gaskiya muna da suka ce akan abin da ya shafi addini ya kasance duk abin da yake ya shafi addinin ka in zaka ka samu wanda ya dara ka sani ka tambaye shi alal kalla kana da mafita a wajen Allah madaukakin sarki na tambayi wani da yake na fi ni sani akan a mas'ala kaza ka mun aikata kana da uzuri a wajen Allah amma kai tsaye kawai ka tafi ra'asan ba tuntubar malamai ba komai kai abin da yake na addini wannan kuskure ne Allah ya samu dace yan uwa abinda muka faɗi dai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure ko tuntuɓin harshe Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika